الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yinin lahadi biyar kenan ko hudu bakwai ga watan rajab hijira ta 1444 muna kuma 29 ga watan daya shekara ta 2022 allah ya kaddara muna zama a masallacin fadar mai martaba sarkin gumel allah kare shi da lafiya da imani a ci gaba da karatu da muke a cikin littafin al'arba'unan nawawiya a yau za mu tashi akan hadithi na 39 wanda imamun nawawi ya ce alhadithu tasi'u wasalasuna hadisi na 39 an ibn abbasin an karɓo daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ce manzon Allah tsira da mutunci su tabbata a gare shi ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wannisiyana wa mastukrihu alaihi ya ce Allah ya yi sassauci ga al'ummata ta jawaza Allah ya kau da kai ya yi sassauci ya ɗauke laifi an umarci ga al'ummata a kan me aka yi sassauci ɗin aka ɗauke laifi alhaɓa'a abinda aka yi shi bisa kuskure wannisiyana da abinda aka yi akan mantuwa wa mastukrihu alaihi da duk abin da aka tirsasa ta akan shi abubuwa ne guda uku in an yi da kuskure Allah ya kauda kai ya yafi in an yi da mantuwa Allah ya yafi idan an tirsasa mutum an takura shi Allah madaukakin sarki ya yafi hadisun hasanun malaci hadisi ne hasan rawahu ibn majah wal baihaqi wa ghayrihima ibn majah da imamul baihaqi da wani su suka rawaito wannan hadisi din imamun nawawi ya ce hadisi ne hasan amma malamai suna da ganin wannan hadisi na cikin hadisin da aka tattauna da yawa kuma malamai da suna ganin bai inganta ba amma dai karshen abin da na samu imamul albani ya inganta hadisin kuma insha Allah hadisi ne ingantacce mafi kankantar darajar da za a bar hadisi hasan ne amma malamai sun ƙari juna ilimi akan matsayin shi hadisi ɗin kuma kamar mai sharhi ɗin ibn al-usaimin ke cewa shi hadisin duk abinda malamai suka faɗa akan shi to ƙur'ani yana zama hujja kuma akan hadisi ɗin dukkanin gaɓoɓin hadisin alƙur'ani sun goyi da bayan shi al-khata'a wa nisyan ayar baqara akan istikrahi ayar da ta zo a cikin na hali kenan ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman so kowace gaba za a samu abin da ya goyi bayan ta cikin alqur'anin da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala ya bada ma'anarsu kowanne ɗaya bayan ɗaya al khata'u kuskure shine an yartakibal insanu al amala an gairi amdin mutum ya aikata aiki ba da nufin aikin ba ko ba shi ya nufata ba wannan shine kuskure ka je samar da wani aikin ka samar da wani aikin na daban wannan shine ake kira al ko ka nufi abu yayi gabas sai yayi arewa ko kudu wannan yana cikin abin da ake kira al ba abin da kake bukata bai samu shine al nisyan mala ya ce zuhulul qal an sha'in ma'alum min qabl in an ce nisyan shine zuciyarka ta manta abin da da yana cikinta a aji kana sane da abu ka san shi shi kake so ka aikata zuciyarka ta yi bacci akan shi wannan shine nisyan istikrahi kuma shine a tursasa mutum akan abin da yake haramun ne wanda bai da ikon kuma kauce ma abin da aka tursasa shi a kansa wani ne ake kira istikrahi hadisin dai a takaice gaba uku gare shi ko gaba guda biyu na'am ana iya dakatar shi ne? na'am na'am subhanallah so a takaice dai abubuwa guda biyu ne a cikin hadisin ko abu gida biyu zamu raba hadisin inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan akwai kuskure akwai mantuwa malamai suka ce hukuncin su daban ne akwai istikrahi tilastawa shi ma hukuncin su daban ne alkhata'a wan nisyan idan sun faru sun shigo cikin aiki menene abin da Allah ya dauke kuma menene yake zama akan bawa sai malamai suka ce duka hadisai da tattauna malamai in ka bita duk lokacin da aka samu kuskure ta bangaren mutum ko aka samu nisiyani mantuwa abin da ake daukewa mutum laifi ake dauke ma amma wajabcin aikin ba a ɗauke a kan mutum ba musamman idan tunawa ta zo ta ko kuma idan haƙƙin wani ya faɗo ciki to ramuwa ba a ɗauke ta a ciki alasa an ji mai na faɗa ko idan an samu alkhata'u an samu annisiyan kuskure mantuwa malamai suka ce abin da ake ɗaukewa a kuskure da mantuwa shine laifin ne allah ba zai kama da laifi ba Allah ba zai rubuta zunubi ba amma aikin inda za ka tuna shi to Allah maɗaukakin sarki yana binka wannan aikin za ka rama misali yanzu mu ɗauki sallah sai Allah ya ƙaddara da muka tashi daga nan mutum sai ya fita da nira ya sake alwala ya dawo a yi sallah isha da shi kawai sai aka buga masa zo gida ana kiranka kaza ya faru da ya tafi shi kenan ba a ƙare uzurin ba sai karfe tara shi kuma ya saba yi kafin karfe takwas ya yi sallarsa ta isha wani ta sa ya tafita daga cikin kwakwalwar shi da Allah ya kaddara bai tuna ba har abada to da sallar ishar an yafe masa tunda an samu annisiyan ya zo amma da aka yi bayan wata ɗaya aka sake maimaita masa kira bayan fita daga masallaci sai tuna sa da shi ta kagaran nan ma fa haka na fita aka kira na ban yi sallar isha ba sai yau to yanzu wannan sallar ishar tana nan a kansa ko kuma inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana na tana nan ko yanzu tunowar da ta yi an ɗauke masa zunubin bai yi sallar isha'i ba ta wata guda da ta wuce amma tunawar yanzu ta sa ana binsa sallar isha'i zai ramata mutum ya saba zama da alwala ana kiran sallah kawai shiga masallaci zai ya yi sallah a shirin nan alwalarsa ta kare a duk ungunan daji ya samu saukowa ya yi tsarki da ita bai yi taimama ba bai alwala ba kawai da aka zo aka kabbata sallah kawai sai shiga masallaci sai bayan shekara wani dalili ya faru sai ya tuna ashe lokacin da ya dawo daga guri kaza ya shiga yi sallah a zahar ko la'asar ashe ba alwala ya yi ta yanzu za a kama shi da laifin ya yi sallah bai da alwala ba za a kama shi ba yanzu da ya tuno wannan sallar da ya yi ta ba da alwala ya yi ta ba za a kama da shi da laifi ko ba za a kama shi ba zai rama sallar nake nufi ko ba zai rama wannan sallar ba zai rama wannan sallar saboda Allah madaukakin sarki baya karɓar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi alwala yanzu tunasarwa tana nufin wannan laifin ko aikin ya dawo wajibi akan shi laifin bai aikata shi akan kari ba wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke dauke masa shine malamai suka ce abin da ya shafi al-khata'u abin da ya shafi an-nisyan kuskure mantuwa zargi da laifi ake ɗaukewa mutum amma wajabcin aikin yana nan akan mutum idan an dawo halin da za a fahimci wannan aikin ba a zo da shi yadda ya kamata ba wallahu ta'ala ala alkhatau idan ba da misali da shi akan alkhatau kuskure ka ji aikata kaza ba da niyya ba kuma sai aikata sabanin aiki din me yake faruwa Allah madaukakin sarki yana yafa aikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to amma sai kuma abin ya faru kuskuren ya kai ga haƙƙin wani ya faru ya tabo ka je misali kamari ɗanka ka saita fuska kai sun kuye shi kuma wani fuskar ka tana saitinsa fas sai ka doke idan shi yanzu ganganci ne ba ganganci ba ne dukan da ka kai ko kayaniyar fasa ido ba ka yi ba amma kuma ga ido ya tsiyaye sai aka je wajen alkali kuma alkalin shari'ar musulunci ta kotan musulunci sai karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas yanzu aka bada fuska ne kai ma a dangwale idan ka koya za'a yi tunda dai ka ido dai ka tsone kuma ya tsiyaye yanzu hadisin inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana a ina zai aiki za a kama ka da ta'addancin ka tsiyayewa wani ido a wajen Allah ba za a kama ka ba saboda wannan abin da ka je yi ba shine abin da ka nufa ta aikatawa to shi wanda da aka tsiyaye masa ido ya tafi a banza kenan shi ne ban shi ne malamai su na? kaci na wani ya magana an ce yauwa kai ne? so abinda aka faɗa ka ce kai na ɗauka shi ne ansar shi yasa na jiyo na sake tambaya ɗin yanzu shi wani da aka tsiyaye masa ido hadisin inna Allah ta jawaza li al'ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi in aka ce yayi aiki to shi ya za a yi da idanunsu sai aka ce idan kuskure ya shafi haƙƙin wani so ana rama haƙƙin wani abin da ya shafi haƙƙin Allah na laifi na zunubi shi ake ɗaukewa yanzu wancan duka ibada muka bara ta Allah hisaba mu da matsala akan ta sallah azhar da alwala da waye wannan duk haƙƙin Allah ne shi kuma kuskure galibin sa haƙƙin dan adam yana faɗowa cikin kuskure wannan mutumin kaga ba za a yi masa kisasi ba saboda ba ganganci bane yasa ya tsiyaye idan wannan mutumin din ko misali akuya tana barna a gona sai ka ɗauki dutse da niyyar ka dan wurga ta gudu kawai wurga da za ka yi shi kuma wani mutum ya zo gittawa dutsen ya tafi hiya kawo kai kwas ya sauka akan idansa hima idansa ya tsiyaye yanzu a wajen allah ba za a kama ka da laifin ka tsiyaye idan mutum da gangan ba shari'a ba za ta kama ka da kisasi ba cewa ka zub da idan mutum sai an zubar da kai amma hima idansa ba zai tafi a banza ba za a biya shi abin da zai mahi sauki akan idan shi watakila a bahi diyar idanun watakila a bashi dan abin da zai dan lanjana rabi makanta kuma rabi rayuwa da dan dama-dama ko to sai alkali ya duba me ya kamata a wannan lokacin don haka alkhata'u wan nisyan idan sun faru abin da ake daukewa mutum zunubin laifin ake daukewa mutum idan a cikin aiki ne yana lalata aiki ko baya lalata aiki misali mu dauka a sallah mu ɗauka cikin azumi adi ibada ce ta Allah maɗaukakin sarki wannan kana cikin aikin sai mantuwar ta zo maka yana lalata aiki ko ba lalata aiki waɗannan sun maganganu ne na malamai ya danganta da ina kuskuren ya zo da ina mantuwar ta zo kana cikin sallah kawai kayi raka a ɗaya kayi raka a ta biyu kawai sai ka ga yaro ya taho gangar gangar ya kaga kamar zai faɗa rami he kamanta sallah kake he ka juya ka je ka ɗauko yaro ka juya alƙibla baya amma abin da ya sa ka juyo alƙibla baya ka manta cewa sallah kake shi ne dalilin da ya sa ka juya wa alƙibla baya lokacin da ka ɗauki yaron ka dawo za ka jona a kan sallaka ko ta rushe damuwa za ka dawo na? za ka jona saboda mai inna allaha ta jaza wanda ne an ummati alkhata'a wani siya muna kan sallar dai alkhata'u kayi duk binciken da za ka yi ka gane alƙibla sai Allah ya ƙaddara ba alƙibla ka kalla ba madadin ka kalli gabas a nan garin sai ka kalli arewa sai da ka ƙare sallah sai ka gane ka kuskure ma alƙibla alkhata'u ko kana cikin sallah sai a gaya maka arewa kake kallo shi ma ya za a yi shi ma dai inna Allah tajawaza li an ummati alkhata'a wan nisyan wannan sallar shi ne abinda malaman malikiya suke cewa a ada fil waqti a rama inda lokaci kuma a gaba yake cewa to wa kullu i'adatin fil waqti falaysa biwajibin duk abinda aka ce a rama in akwai lokaci ba ba wajibi bane ba da aka da abin da kaji a malikiya suna ci a adafil wakati a adafil wakati a rama in akwai lokaci a rama in akwai lokaci wannan mustahabbi ne kana cikin sallah aka ce akramu kal ai arewa kake kallo shikenan kawai ka jiyo kai raka uku sai ka jiyo ka kalli gabas sai ka ƙara sada lafiya kalau inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan jiwa da kai ka dauki yaro mantuwa shi ma an yafe maka kawai jiyo ka dora alƙiblarka sai ka karasa abinda za ka karasa hadisi inna Allah ta jawaza li an ummati al khata'a wan nisyan mai azumi yana cikin azumi sai ya manta cewa azumi yake ya ci ko ya sha azumi yana karewa na in baka kalli wani hadisin kadai sha biyu rana kawai sai ka ci abinci karfe uku sai ka sha ruwa da mantuwa azumin ka za ka karasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hadisi mai zaman kansa yake ta wanda ya manta ma yana azumi ya ci ko ya sha falutin masomahu ya karasa azumin shi fa inna ma a ta'amahu Allahu fasatahu Allah maɗaukakin sarki ne ya ce da shi ya sha da hina'am ko da nafila ne an yafe na farilla in jama'a da ya ce barakana ba na lafila wasa ƙilmalin ya ji cewa azumin nafila in ya kare ba a ƙarasa ko eh ana ƙarasa shi kana azumin nafila karfe 12 rana sai ka manta ayyuka ɗauki azumin litinin sai ka ci kasha musamman kuna je a majalisa ka sha soɓo ka yi gyatsa sai ka tana ayyau litinin kuma azumi kake sai ka karasa abin da ya rage na rana sami inuwa kawai ka yi bacci ran nan kana da bonus ko insha Allah ta'ala inna Allah ta jawaza li an ummati al khata'a wan nisyana da haka duk abin da mantuwa ta zo kuskure ya shigo ya danganta da babin da malamai suke tattauna na mantuwa amma dai farko abin da zamu sa a ranmu wannan laifin da ake rubuta wa mutum kai ba za a rubuta maka ba wanda ya ƙi yin azumin ramadana da gangan wanda ya lalata sallah da gangan wanda ya yi kaza dubban da kai a cikin wannan zunubin allah ya fi maka amma idan ka dawo cikin hayyacinka ka tuna ko ka gane ka yi kuskure akwai inda ake gyarawa akwai inda ba a ramawa mun ba da misalai ɗan kaɗan wa mastukrihu alaihi da abin da aka tursasa al'umma ta akanta Allah maɗaukakin sarki ya fi mun san menene ma'anar tirsasawa amma dole kuma ba ka da hali akan wannan dole in ka aikata laifi kana da sauƙi a wajen ubangiji duk da malamai sun raba tirsasawar ita ma kanta gida biyu akwai tirsawa ta yanzu yanzu nan ba ƙofa a kanta wanda suka ce in ka aikata ba ka da laifi a kanta aka tirsasa ka lalle lalle lalle wannan azumin naka sai ka karya shi kuma ka ji ba has duk yadda za a yi ba yadda za wani azumin ya je dalilin wani tarsasawar ka rasa mafita sai azumin ya kare ba ka da laifi a wajen ubangiji amma sun ce idan tarsasawar tana da faraga kana da mafita to in ka karya wannan ka karya da gangani sai azumi kake e zan je bakin kasuwa in dawo nan da minti talatin ka tabbatar ka karya azuminka minti talatin aka baka ko ana ji minti talatin za ka iya zaɓa ɓura na? kowa za ka iya zaɓa ɓura ba sai malamai suka ce in ka zauna a gurin ka dawo aka same ka wannan ba tursasawa ba ce ke yasa suka ce dole abin da yake ɗaukan tursasawa ya zo kuma to ba za ka iya magance abin da aka tursasa suka akan ki ba ya fi ƙarfinka kuma ba ka da lokaci lalle a lokacin ake san abin ya faru so wani aka same ka da tirsasawa a kanka in ka aikata laifi allah maɗaukakin sarki yana yafe wannan abin wani lokacin akwai tirsasawar kamar mai gida ga iyalansa malamai sun ce mace tana aikin haji sai mijinta ya tirsasa ta mace tana azumi sai mijinta ya tirsasa ta mace tana haila sai mijinta ya tirsasa ta irin waɗannan tirsasawar aka ce inda take buƙatar kafara ko take buƙatar ramuwa ita matar ba laifi a kanta amma mijin shine ake da buƙatar ya rama wannan kuma kafarar ko ramuwa tana azumi sai ka tirsasa ta ka karya mata azumi to inda laifin da zai haukan azumi zai haukan ka mace tana aikin hajji haramun ne ta kusanci mijinta kai kuma sai ka takura ta aikin haji to yanzu wannan aikin hajin da ta lalace kai din kai ne za ka yi wannan aikin hajin amma ita nata za ta karasa lafiya kadau ya karasu a wajen Allah maɗaukakin sarki so shi kansa takurawar akwai inda ake da buƙatar laifi ya biyo baya akwai inda laifi baya biyo baya sannan akwai tirsasawa ta kisa shine kada abin da aka tirsasa ka akan shi yayi daidai da abin da zaka aikata da wani wani ƙato ya zo sa ka a gaban sai malam ko kamari wannan ko umare ka ka juya kuma ka ga da gaske ki marin ka zai za ka mare shi na? za ka mare shi? yauwa to mai yunga bisa za ka mare shi? me yasa za ka mare shi? na mai lafiyar ka tafi tasa mai lafiyar ka na? na? ana da tsoro ne amma mai lafiyar ka tafi tasa to babu ko yasa aka ce to duk abin da aka tirsasa mutum in daidai yake da abin da zai faru a kan shi to kare zata da wani al'amari babu ɗafsassauci a wajen ubangiji da haka ɗaya daidai take da ɗaya lafiya daidai take da lafiya rai daidai yake da rai sai aka ce lalle ka kashe wannan mutumin ko kai mu kashe ka ɗaya da ɗaya ce in ka kashe wannan me yasa ka kashe ka kashe ran ne saboda tseratar da takara to takara mai tafi wannan ran babu abin da tafi wannan ran yasa aka ce to a tirsasawar kar ya zama to laifin da za a aikata daidai yake da wanda kai in baka aikata ba zai faru gare ka so ana tirsasawa ba ta aiki a gurin wannan yana faruwa ga direbobi yana faruwa a zamantakewa yana faruwa a ma'aikatu yana faruwa a gurare daban-daban duk abin da za ka asa a aikata da sunan tulsasawa in zai yi daidai da abin da kai zai faru a kanka malamai suka ce in ka aikata haka za a caje ka daidai kamar kai ka faru wannan laifin saboda ɗaukewa kanka masifa kake kake abata akan dan uwanka tunda an baka malikin warin ka za a yi kai ne kuma lokaci akwai wanda an kamar za a ce bai yi ba ƙara ko in ka sake a ce ko in kwada maka kaga har ya kai kaida ake son sa kenan ko so daidai abin da zaka yi za a masa to anan ba za ka rama ba ka kashewa ne ko mu kashe ka to na hidai ka nemi taimakon ubangiji tunda kisan da zaka yi daidai yake da wanda za a yi maka ko kuma kai kana tuki a matsayin ka na direba ka dauko mutum goma kuma sai ka tadda cewa fa lalle kun takura in kai nan za ku tsira amma za ka kashe mutum goma goma a motarka goma a ƙasa ya za a yi na? na wajen amma goma da goma ne to yanzu ko na ciki a kan ku tsautsayin ya faru in ka ce ko ku tsira na waje su mutu me ya samu na waje ku ne kuka afka musu da wannan tsautsayin da haka malamai suka ce ko direba ne yana tuki yana aunawa da menene ke cikin motarsa menene ke gabansa yasa suka ce fiqhun tafiya kana tafa da mutum uku a mota sai kuma wani zo tsakiyar titi shi daya abinda zaka iya masa kawai kai hon ka rike steering jam ai saboda bayar da za a yi ne in ka dauke kan motar to akwai warku ukun duka mutuwa za ku shi kuma shi ɗaya ne a kan titi da haka ana aunawa menene ya fi maslaha takura a kowane wani zai tirsasa ka ko kuma da kawai yanayi ne zai tirsasa ka so ana aunawa kuma har yanzu idan an tirsasa ɗin wanne ne ya fi ɓarna wani ne ya fi zama daidai ba a kashe mutum goma saboda mutum ɗaya ba a tsadatar da mutum ɗaya a hallaka mutum goma aunawa ake kuma da ƙarhe dai a barwa Allah maɗaukakin sarki hukuncin da zai wannan dai a takaice shine hadisin inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi dan abin da yazo kwakwalwa ta kenan na zauna da niyyar duba hadisin Allah ya kaddara yau din ta zo da uzurrurruka da yawa musamman abin da muka tattauna na al'amarin waqafi da infaki da kuma laccar da aka gabatar da alƙawuran da 'yan uwa suka yi wasu mun samu halartar su a yau din wasu ba mu sami halartar su ba da wannan da ina nufi in ce mun kawo ƙarshen karatun hadisin insha Allahu ta'ala uzurin rashin zama shi yasa ba zan iya tantance abin da ya kamata sama da haka ba dan abin da ya zo kwakwalwata shine abin da na faɗa a cikin hadisi din in Allah ya sa na faɗi daidai Allah ya amfane mu mu yi aiki da shi in akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ta'aliki akan inda muka tsaya akan nasihar mu da kuma abin da yake cikin alƙawarurruka na santa dab da zan fara karatu ma'ajiya gaya mana a yanzu haka dai an samu abin da ya kai naira dubu ɗari hudu da ashirin wanda tsabar kuɗi ce da take cikin asusu akwai kuma alƙawarurruka sai kuma abin da ya kwashe wanda ya hana in duba karatu ɗin akwai 'yan uwa sun kai mu mun duba filayensu fili goma ne a haɗe kuma a bakin titi da alkawarin cewa in yayi daidai da inda za mu yi sun ba da shi kyauta wakafi gare su da zuriyarsu Allah maɗaukakin sarki ya sa kowa a cikin wannan lada ɗin in bai yi ba kuma an samu inda ya fi shi sai mu sake tattauna da su kuma mu ga me ya kamata a yi akwai kwatankwacin irin wani alkawarin shi kuma mu samu damar zuwa babarantana mu sanar da halin da ake ciki akwai akwai ɗan uwa da shi ma ya ɗauke malam sani abdullahi aja ya kashi ya nuna masa filin ya kuma gaya masa cewa in ya yi shi ma fadillahi alhamdu in bai yi ba kuma ya ba da damar a saida a sashi a kan abin da ya kamata a yi a yi to so fari ina ga wani kangar su ne da ɗan ci gaban da aka samu zuwa yanzu muna ga komin hawa wani ɗan ba da muke sa ran insha Allah ta'ala abin da muke buri da izinin ubangiji zai tabbata Allah ya mana jagora Allah ya kama hannunmu Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi na idan ayub da mu bude ma kofar akai ita wannan budar kofar tana nan bude har Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama kamar kofar Umar dan Khattabi ce tunda aka bude ta ba za a rufe ta har abada ba da insha Allah tunda kai asusu ya bude duk wanda za su yi Allah madaukakin sarki a gaza musu yan uwa da gaskiya sun yi taimako na ban mamaki akwai wanda ya same ne ce su sun yi ittifaki da su da yan uwansu wani kuɗi ne na mahaifinsu ya rasu amma dai duka yan gidan sun yi ittifaki to su masa sadaka jariya da wannan kuɗin a jejiyar na ina zuwan da suke bibiyar gurgu za su ga sun saka ta naira dubu ɗari cicif allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wani yana gaya abin cewa wallahi iya abin da ya mallaka a duniya a ran nan naira dubu goma sha biyar ce ina abin da ya mallaka a duniya kuma ya sa ta duka biyar ga mahaifin shi allah ya masa rasuwa biyar ga mahaifiyarsa allah ya mata rasuwa biyar kuma shi da yake raye da hida zuriyarsu su suna da damar da za su iya ƙara wani abu waɗancan su kuma sun tafi gudun mutu suke nema da agajinmu da aka yi fifita su a kan shi da kan zuriyar shi so irin waɗannan gaskiya duk sun mamaitu sun mamaitu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora Allah ba mu ikhlasi da di domin shi Allah ya sa mu taimaki addinin musulunci da hannayenmu Allah maɗaukakin sarki ya sa musulunci ya gata da taimako a halin da muke ciki Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya muna son bayanin wannan hadisin to ai mun kare hadisi kuma ma fara hadisi hadisi daga karatun hadisi ɗaya muka yi ko sai dai in ba manta ba zan sashi a ajihu insha Allah ta'ala in yayi daidai da abin da zamu kara bayani a lokaci na gaba sai mu kara insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik